الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأنس أجرين لديه بوضع جمال الأولى shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya sha bakwai ko idan ba manta ba mun tsaya da rafi na bikin da na sha takwas ba sha shida da sha shida darasi na cikin da cikin daidai muka da yara guda biyu na cikin da ɗaya a cikin wannan littafi na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari al-adab al-mufrad inda muka da wato inda muka da hadisi na sittika ɗari shida da saba'in da uku daidai wannan gabar makala a cikin babi na babu da yake magana a kan addu'o'i addu'o'i a gaba ne da zafi wa kula mun kai a babi na ɗari biyu da tamanin da takwas babu da amalin da biyu sallallahu alaihi wa sallam babu da yake magana a kan addu'o'in annabi alaihi salatu wa sallam ثم عند حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن المسعود عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي ربيع an karbo daga abu rabin shi ne wato amai da ibn Hibban yake cewa na cikin mutane su ka waɗanda ba su da wannan an kawo in kun kawo ruwa ya rayu har abin hurairah kala an karbo daga abu hurairah yake kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kace ya kasance daga ado in annabi alayhi salatu wassalam yana cewa Allahumma qilli ma qaddam wa ma akhar wa ma asratu wa ma alintu wa ma anta alamu bihi minni innaka anta al-muqaddim wal mu'akhir la ilaha illa anta kaga wannan addu'a da aka kawo ba a gurin da annabi alayhi salatu wassalam yake yi ba ku lura da ko a karatun cikin da za mu ji addu'a da aka zo ba a wani guri wato ko da za ka yi ta yawa in dai ba je kayan gurin da za a yi ba to ko ina za ka iya yin addu'a ka to wannan shi ne annabi ali da yazo sura ne abu da kamar da kana kaga ya kasance min du'a'in nabi daga addu'o'in annabi ali da yazo sura ne yana cewa Allahumma kulli ma qaddam ya ubangiji ka gabar da mu abin da na gabatar shi amina da amani sayya daga ayyuka waɗanda suka mara kyau wama akhaz da abin da yake dawo da wama da yake ce daga sunnoni wanda yake dawo ma akhaz da wanda na koyi wama alantu da kuma wanda na bayyana wanda na bayyana shi wama anta alamu bi ni bi da wanda kai kadai ka san da tare da wannan matsalar ya ubangiji inna ka ajal muqaddim wa ajal muakhir ko wal muakhir domin kai ne madabaci ya ubangiji kuma kai ne mai jinkirtawa la ila in Allah madaukakin sarki ya ga dama wato sai ji da rayuwarka ko kuma ya gaggauta ba wajen daukar ran la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta abin dawo sai kai hadisi na ɗari shida saba'in da hudu حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاهوص عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو غوضا annabi ya kasance yana yin addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wal azaba wal jina wa qala ashabuna an amri wa tuqa annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana yin wannan addu'a Allahumma ya ubangiji inni as'aluka al-huda ina roƙonka shiriya wal azaba da ganewa har shi ne tambayar da wani Allah da na iya tunawa bayan mun sani cewa menene addu'a da za a yi annabi ya ba da akwai don gudun zina ko aure ba da aka bayar mun dani to zo da haka al'abab kani wa jini wa dan ce kamar yadda za mu zo Allah ya kai mu na kristi za mu ga cewa ba mu da addu'a da aka ce addu'a maganin jini amma na addu'a gaban mu yayi saboda Allah ya faɗa a suratul nur wal yasta'budu alladhina la yajiduna nisaa التاجر يوم الله من فضله wanda ban samu damar yin aure wato su kaji in ba ake bukata mutum ya kare wajen rashin fara wasu abubuwan da suke na ba daidai ba ko na rashin ya kamata da zai rage yawan yin wannan addu'a in ka abu ke sa ba zai ba kuma ya rage yawan yin Allah sun ya tsare da huda wata ruwaya wa tuka wal azaba wal jinn to amma wannan kaji gabatar yake Allah man ya tsare da huda wal azaba ya wani ne yana roƙon da jiriya wal azaba da karewa wal gida da kuma wadata wadata a duka biyu an gane ku shi ne gidan nan amma ba da yake ce a wannan hadisin abin da kake magana akan wadatar zuci domin Allah mara hukuncin sarki idan bai ba ka wadatar zuci ba duk kudin da za ka samu za ka mutum yana yana girmi da sun yana fitowa ba da zai gaba amma Allah ya ba ka wadatar zuci za ka ga idan ba ka nan da kuɗi kuma sai ka zauna lafiya a hanya ai wani aje wa kai wannan lafiya alhamdulillah saboda bai kana da ginin nan wadatar zuci ba ka zuwa kai ta an gaba rufe ke magana abu na al'amuru almajiran wato almajiran da suka ce wato al'amuru da al'amuru da na wato ka alaƙar waya ya ƙara da wasu ka hada ta tsanan zan tura abin da ya kamata shi ne tagawa yin abin da ya dace shi ne tagawa to da tagawa kuma hadisi na ɗari shida da saba'in da biyar حدثنا وابو بيان شنو ولا ابن عمرو العاون وابو العاد العابد الجليل كده shine wanda aka ce ne ba mun na saba in ya da mu irin alaran mabun da ke da ga ba ka ga akwai alaran mabun ya ji da ga kullun da yayi gaba to shi wanda babba Allah yana cikin ku dan shi ne da mutu ya mutu da wata shi ne ga kaji ko uku a rana su ji wannan ba eh yanzu da haka shi da wannan ba Allah da ke magana kan sa da na da magana ya musa a shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku a yana cikin wato wato tabaka ta uku ce yana cikin yaji da shari'a قال حدثنا الزريري حدثنا يزيد قال حدثنا الزريري عن ثمامة بن حزين ثمامة ابن حزين cikin wannan mukaddara ne amin yi bayanan mukaddara ne ko mukaddara shi ne wa al-mukaddaramu na dubaru kare amma bayanin su gaskiya ne dubaru kare a baya yawa dini da zai gudu ana jin su zamanin annabi alaihi salatu wasalam amma kuma ba su gamu da annabi alaihi salatu wasalam muna ta faɗa shi da rubu da gudu wani gida da dini yanzu muna da wajen guda goma ko biyar kaga ranar da muka yi magana sai da muka faɗa wa ne za ka iya tunanin kake cewa ruwa bin kibari shari'a ta faɗa amma dai dai kai magana a lokacin waye muka ji amul aliya a rayahi sun da ka iya tunawa ko to shi ma yana cikin mukaddara min kibari tabi'in manyan tabi'in kawai an haɗe su zamanin annabi alaihi salatu wasalam amma ba taɓa gamuwa da shi ba sai bayan annabi ya bar duniya suka musulunta ko kuma a sun musulunta kamar da muka faɗa shi kwana kwana biyar yana zuwa da ai annabi kwanan da biyar da barin duniya yana zuwa madina la hawla wala quwwata illa billah to wannan shi to shi ne yake cewa an kuma wanda bin hujjin kala da mutu sai kan naji wani dattijo yunadi bi ala sunni yana tela yana daga muryarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika kuma wannan ba zuwa annabi ya ce ba ni dattijo aka biyo yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ash-sharri la ya'lamuhu shay'un yace na ji wanda tigo babban jami'i ne ya ji a ruwan tsoho ko da tigo yana da wani abu ko jinka ba mu magana da habibi domin ji babban jami'i ne kuma ya ji a ruwan da tigo wanda yake gaba da shi to kaga yana cikin sa amma za mu zuwa yau yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri la yaqliduhu shay'un yana kaga wani yana cewa ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga sharrin da bai tafi da komai ba kaga bayan sharri ne kuma ya tafi da wata tsiya ai wannan la gaba to sai yace kuntu sai nace mana haka ce wannan da tijon waye shi ne sai yace abu da sai abu da shi abu da za abu da za ne wannan da gajera yana magana ba Allah حديثي هذا من جيل سبعين بجيلة حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو من باتي أن الذي يجيب أما كما يعنيك كما تعالى كتا الدعاء واجهون كاي أي باني جيبا مدن كاي وقت الدعاء كودا با daga annabi alaihi salatu wasalam in dai addu'a addu'a wa kadan jira annabi wa komai babu komai kuma idan ko ba wuce gona da ini wajen maganganu na addu'a ba ba komai حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو علي قال حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل ما جواب لا حدثنا إسرائيل عن مجلع عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا كتنتي لا سوى Thank you. اللهم قيرني بالثلج والبلد والماء البارد كما يقير الثوب الجنة من الوكر اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما جئت من شيء بعد عبد الله بن أبي أوفى يا النبي عليه الصلاة والسلام يا سوى اللهم قيرني بالثلج Allah ka tsarkake ni da tsarki da mijira kankana والبلد ruwan sanyi ko dace da kankara walbaladi da dusar kankara an gani walbali baladi da ruwa mai sanyi gaske kamar yi ɗahirin saumin jalas kamar da ake ɗaure ta ɗaure ko ake tsaftace kifari mai dauɗa min alwasani daga kazanta alwasa daga kazanta kamar da ake tsaftace جبادي من جودة للأبد اللهم ربنا لك الحمد يا أبنجي جليك بوديا لتبنى من السماوات ومن الأرض cikin sammai da cikin kasai wa mil amaji da ne jayin ba da cikin abin da ka ga dama da gau bayan da ga wani abu daban bayan wa'anda to nan mu koma addu'a Allahumma qayyirni bi sanji wal barad wal ma'i bari abubuwa uku aka kawo an tambayi ibn al-qayyim sai ibn al-islam ibn taymiya cewa ya za a tsarkake zunubi da ruwa da ruwan sanyi da kuma alhali shi abin an yayi lauka sosai an fi fitar da shi da ruwan zafi kuma za a yi kwatanta cewa za a ɗan ƙauda zunubi da ruwan zafi da ruwan sanyi amma tambaya kan wannan yake suka ce ruwan laluran na su gaji in dai suka dauda ne sosai ai ruwan zafi an fitarwa a kan ruwan sanyi wani lokacin ba za ku gaji an dafa ruwa an zuba abu kuma an zuba abin da zai kawar da nan a za a ruwan sanyi Dukkan da za a kai bayanin ruwan sanyi a wato a wannan hadisin kamar da ya zo a wurare da yawa. Sai gudu da ya yake cewa, ku sani cewa shi zunubi abin da ya zara ya bayi da ruwan sanyi yana sabbaba wa dukiya zafi ɗaukar zafi take lokacin da mutum yake zunubi dukiyar boiling point din sama da su yana haura wani wanda digiri celsius wata wani fito ba da ya fita a nan yake dalili kenan da ya ga yake sannan kuma yana haifar da najasa da rauni abubuwa uku yake haifar zafin zuciya najasa rauni wannan abubuwa guda uku yace domin matsayin su matsayin irin wannan matsayin kirare ne wato da yake tada wuta su wannan abubuwa guda uku a cikin zuciya matsayin kirare ne da yake tada wuta yace to tun da haka ne kuwa abin da zai kawo da wannan abubuwan shine ruwa ne da ne kaga yi magana akan najasa da kuma zabun zuciya da kuma rauni yadda ke wani abubuwa uku da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa alma'ul bari asanti da kuma albar yadda gaba ɗaya za su yi maganin wannan abubuwan guda uku zafin dukiya da zai zo to ga abin da zai zo da maganin sa yake sannan idan idan guri ne wato dauda sai dauda an je su da zuwa a gurin dauda ba da gaba na babu yadda za a dauda ba za domin babu tsoron ba yanzu da zuwa ba kai ko kasa da labarin turai yake kallo inda ake turo ai ba za a gobe tura ba ba za a danta ba sai dai kawai da zai karanta ba gurin ya yi bani kan to bayan na kuma bayan da biyu gurare kusan guda uku aka samu annabi da biya wannan addu'a saboda mun mun tuka banda wannan gurin wannan gurin ai rawu ko da inda ana biya ta hadiya ne bai kawo a ai ake biya a Allah ya ji Allah rabbana lakal hamd bila samawati wannan da da ya ba nan da ke to ai na kuka bayyana saboda da ku اللهم ربنا لك الحمد ko da kake mil al-samawati wa mil al-ardi wa mil al-ardi da min jari ba'd ai da shi a dole kun ga ɗin ke nabi kuma wanda ba da du'a ne ke ta ke guri da gura ne hudu ne na ba ku duke guri da ke da wata kila da guri da shiga duhu amma da an fada za ku gano cewa da kun ji kalmo za ku gane ba da sun fitar da gurare hudu da annabi ke yi ita ce da yin misali za mu yi kirga ba inda Allah mu ba in bai yiwa bai da ayaya ko kama ni nan bara mu yi muku daga farkon da wani kilo guda ne zai rubu saboda haka dalilin jinda ce idan za mu yi gawa idan za a yi asalin sallar gawa ko ga da ajiya da kada kin bayyana alori dan wanda da kin abu bin malik da ya Allah ya yi wa ya abu ya biya to a ne ina ba ni saboda yadda ya sa annabi yana cewa Allahu maqdiru bil mali wa sardi wal bara wa nasihi min al-dhurubi wal ahaya kama yasabbu al-abiyatu ya hayya hayy Abu bin Malik yace ina ma ji da annabi ya fara wannan addu'a to kuma guri na hudu ke guri na hudu shine yanzu lokacin da ake yin addu'a kafin a yi sallama a cikin addu'o'in an gane a cikin addu'o'in tayyiya an bayyana da kyau ko fito da haka wayannan gurare guda hudu ana saka an gani yawa saboda haka shine guraren da malamai suka faɗa ana yin wannan addu'a addu'a ta gaba ko hadisi na gaba hadisi na ɗari biyar da saba'in da bakwai حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ذلك أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا كتن فينا يوم الدليل وانا الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wani kun san matsalolin al'umma ku ne matsalar da muke aiki shi ne in kan yi addu'a sai ka tsagarin ba ta ba ta shi wajen hausa da wani a wata wasiya sai dai mutum da yake addu'a wai sai gaba ake zai ba sai wanda zai wa hana babban abin da yake ba matsala shi ne adamu da yake yi ba ka da yake yi yayin da kake yiwawa ina yawan ba da wannan misali wani ne za da mu karatu daidai rashin yake yi ya janyo rawa ta doni kan yi sai Allah ya ba ku zan ce ta jin ke tsara saboda ba ka da yake yi har yanzu biyawa kake kamar da kake muraja'a ta hadisi ko Qur'ani ko wani abu misali da nake yawan bayarwa shine annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da lokacin da Fir'aun ya yi da sawabu ya dubu da dubu da sun shiga tsakiyar ruwan na mai biya ga hango da zazan su sun zo mai mutanen da suka ce ya Musa in na lamu da ku ko in na lamu da ku ai mutanen gaba ɗaya sun zazu da cewa ko an gaba kama da nan mu da yake kalla inda wahiya rabbi da yabi wannan shi ne shi yace wallahi ba zai yi ba ubangiji na yana tare da ni zai kuma da mu zai kiyaye da mu kuma ya yi haka ko amma su a gurin su ɗari bisa ɗari kuma masu za'a to wannan yakinin da babu shi yake babu matsala lokacin da duk abu ya taso ka rika jin cewa yadda Allah yake zai ka za su ji to kawai da haka wannan addu'a da muke kallo kana cikin addu'o'in da addu'a ne da aka suna duk saurin da yake ba wajen wato ba zai addu'o'i da yawa ba to baya rabuwa da wannan baya rabuwa da ita saboda ba za ku ba abin da suke ba aiki ne Allahumma atina annabi yana cewa ya ubangiji ka ba mu fi duniya a duniya hasanan ka ba mu mai kyau a duniya wa bil akhirati hasanan ka ba mu kuma mai kyau a lahira malamai suna cewa duk lokacin da kalma in dai bai dace a cikin gaba da ta abu ta farko ba zai ta biwa bara ba ku misali alqur'ani da Allah yake inna ma al-usri yusra inna ma al-usri al-usru din duk gaba ne da ma'ani ba wani haka ne kamar ta da gurin alqur'ani gaba ɗaya da inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra wannan al-usri na farko da na biyu duk ɗaya ne duk shi ne na farko shi ya biyo na biyu amma yusunan da yusunan din na farko da ta biyu duk ba ne wace ko ke da banka ne domin sun zo ne da nasha da hikimar Allah da yake inna ma al-musri hakika tare da kunci akwai wani sauki inna ma al-musri tare da wannan kuncin da yake ƙara gurba akwai wani saukin daban ba na farkon ba Isa ga duk lokacin da ka takura ka ko da wata takura to wallahi zauki zai biyo baya zai sai ya biyo baya in ya kama ko kuma bazuwa shi da annabi yake a wannan lokacin in sai addu'a za a mutu saboda kai mabukaci ne kana kana ja mun yi bin bukara da za a kana ciki to aka ji ma da abu da Allahumma ajina bid dunya hasanatan Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu wani mai kyau a duniya wa fil akhirati ala yura ma haka da idan kuduwa da za a karbe Allahumma ajina bid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah mu da duniya ya baka mai kyau a duniya da lahira idan ka kwama haka Allah ba da bana ba ya baka mai kyau a duniya da lahira lekin abin da kake yi ya baka mai kyau da ya baka a duniya kuma ba ka yi a lahira alhali da ke duniya ba ke da lafiya ina ba ta ku gani saboda haka haka hakan din duniya gaban ta lafi a ba Allahumma ajina fi dunya hada da Allah ka ba mu kyau a duniya mu da wani wa fil akhirati hasanatan wa kuma ba mu kyau a rayuwa domin kan lahira ma da wani to wannan komai da da malamai suke kawo malamai da shi idan kana duba duba da manyan malamai da za ka suna kawo in dai na kira ga mai su to ka gane cewa kai da wanda ka kai da wanda ne ko da wanda ne kana wannan addu'a ku bai da ido idan dai za ka yi ko da bai wa Allah bayani ba kana da wata bukata kana yin da aski to Allah ya san haka na din da kake nufi da duniya kake so ko ka lafiya ko dai za a ba me yasa ka ga ta tsakanin rukunin jama'a da hajjar aswa annabi ya ba kowa dama ya addu'a ta daidai ko a sauran wurare amma da yanzu idan ka zo rukuni da yawan da hadar na zuwa aka ce ko da kake yi dalila ko goma an rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar illa za ka je baka ji Allah ya baka komai ba da ba zuwa Allah a gidan shi a tawabi za ka zo za ka ga Allah a kai ba ji za ka ji mutum yana ga Allah ya ji gidan da aure da rai kaza kaza lamba gidan kaza warin kuwa za ka yi mamaki sosai ba ka za ka ana wani abu wallahi sai ka yi za ka ja wa wani kowa da abu da yake ba cewa shi gidan da abu zai tsara yake nan ba kaza wai kan ba Allah ya yi kure ba wani ke la haula la quwwata illa billah to saboda haka to kaga inda mutum zai je mai gina wa Allah komai wurin kawai yana zuwa da jira alƙulin da man zuwa da na zuwa amma bukatun sa sun cika ba su ya yi a kan wannan kalma Allah ya gane wa kana da zai biya ba ila da ke kada ka take ka wuce rukunin da man zuwa da na zuwa ba ka yi Allahumma atina bi dunya hasana to aje ba ka hakura da komai in kilawa ka ne dan za ga alamomi wani ya ta tilawa to da kawo ne dai gaban sai ka tsaya akan aya ko sai ka koma Allahumma ajina bi dunya ko rabbana ajina bi dunya hasana kana zuwa ga na zo da kadin billahi Allahu akbar sai ka dora da abin da kake yi salati annabi ne istighfari a tilawa ko sai ka dora da ka kuma za ka yi wa ka zo gudu sai ka kuma tsaya haka ne saboda mahimmancin da annabi waya wa Allah kullum sai annabi ya faɗi wannan addu'a to duk saurin da aka bari da zuwa sai yake da yin wani abu zai yi addu'a to baya barin Allahumma hajjina dunya shine malamai suka ce ko da azuci da kai ka gaba Qur'ani da yawa to kuma Qur'ani ya bada hajjina na kuma Allahumma hajjina dunya to wannan yana da kyau gaskiya mu kula da shi sosai domin za a sami wato bawani kuma kun gaba a mafi guri ba wanda misali muke na ajar masu da rukun jama amma ita ma ba su guri ba ko ina za ka yi to sai ce wacce na azaban nan ka kare mu daga azabin wuta sai duba duba yake wato badakatu ne kalala na ambata wa kalala wannan hadisin ba kana yake dan hana da da'udi to Allah ba ya da kullum addu'a da kenan sai ce amma wannan ya ba hu sai sai a yi ne ba ruhi ba amma ga idan an gama ai an ga mun cewa an a wannan ruwa da bi da kada da yake ji na ba a yi ba amma an gama ai ya ce annabi ya kadin ce shi kenan an gama magana kuma hadisi ne ne ko حدث أنا مالك لك ريدي السبعين دقيقة حدثنا موسى قال حدثنا أحمد يعني بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة al'azari ke da almadani wanda ya tafi jiya shekara ta ɗari da talatin da biyu yana cikin tabaka ta biyu farko farko shi wannan bawan Allah. An zai yi jini ya sa ana biyu wa yana kanin da biyu da na alai da ne kuma annabi ya kasance yana cewa Allahu mai ni a wani bika min al-bakari wal illati wa jillati wa a'udhu bika an a'udhu ma a'udhu lawa اللهم اني اعوذ بك من الفقر لا اعوذ بالله من الفقر اعوذ بك من الفقر domin suna cewa kadar fasaru an yi kuna kofar sauran irin fasaru in kowa talauci ya zama wato ya koma babu talauci ba sai ka nemi kanyi daga talauci saboda haka shi yake wani illa da karanci kuma karanci an hausa ne ko yawa والذلة لقصد وأعوذ بك عن أظلم وأعوذ بك من أن يوكل أجلد عن أظلم kada ne da rinji a kudu na bako a zamanci in dai za ka fito ko kuwa ni za ka abin da adorin fitowa daga gida lamar ne a wani duka da abu ne ma a kudu ne ma a waje ala a wani sai da ala halayya ko ka da zama kudi saboda in dai za ka fito ko shi wani yawa ko kai wani idan ka ga wani idan sun abu na wani da haka wani zai danna ba a ko da ali ne ko ko wani ko ko ya fara ba ka ga ai ko ga ke yi kokari ne da yake magana da yake kace da wani kai ba to ka roki Allah ka mun fitowa kada na ni kowa ga Allah ne ba ka gona hadisin banda Imam Bukhari Abu Dawud ya rawaye shi da sai ya rawaye da ibnu Majah ma ya rawaye da Imam Al-Hakim ma ya rawaye kaga wato wannan shine abubuwan da ya kamata a kiyaye Now, حديث من زمان حديث من زمان كذا حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر فيكما ابن علي كذا ابن علي أنا أجيب أبوه كان كذا أبوه أجمع فيما كذا أنا قبل دوالي كذا بس سالي ولا علي باجدا مثلا sannan ya rasu a shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu a ƙarni na uku kenan na ana abi umama ana abi abdurrahman an karbo da abu abdurrahman shi kuma alqasim ibn abdurrahman al-thani ke mutumin jami ya da zai fara da dari da gaji shi ne malamin wannan ne kai na biyu farko to me yake cewa ana abi umama ya ma sunan da sunan ibn abdurrahman ko yawa قال يجي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا أجد عين كثير yake mun kasance gurin annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya zo yi ba yawa la rahmadu yace ba za mu iya kiyaye ba saboda yawan fa kullum sai muka ce da auta bi du'a illa rahmadu ya rasulullah kai addu'o'i da yawa wanda ba mu kiyaye su ba fa kana sai annabi yace da wani biyu kun bi kai ya ji ba wa dani ka kullahu lakum yace zan ba ku labarin wani abubuwa da su haɗe gaba ɗaya a kan wani da ba kawai gare ku zan ba zan ba ku wannan addu'o'i kar ku damu اللهم إنا نسألك بما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسعدك بما استعانك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال kamar yadda ba zai tsaro da hadisin amma akwai riwaya da ta fiya da irin wannan ko wanda za ga ana amma limamin suna yin da hadisi to ba za mu koma kan ba اللهم انا نسالك مما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ubangiji muna roƙonka irin abin da annabi ke roƙe ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka mimma ta'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadan muna neman kai a gare ka irin abubuwan da annabi ke yi ne kai a gare ka ya ubangiji Allahumma anta al-musta'an ya ubangiji kai ne wanda ake neman taimako a gurinka wa alayka al-balagh kada fitarwa kar a gare ya ubangiji shine wa alaikal balad fitarwa shi ne alkifaya kaiwa ba ta kar a ubangiji wanda kuke zai kaga matuƙa kenan kaiwa ba ta wajen ruku wanda za ka ruku karje ai za ga wani yana da bukata yana so da kire shi ya ji aka ruwa na babu ya ji aka ruwa bai a zuciyarsa zai rika cewa daga gurin wani da wani ji babu ya haɗa ko wajen neman bukata kaiwa matuƙa Allah ne shi ne abin da ake magana in dai kai ba ana magana kaiwa matuƙa ga gurin Allah za ka koma shi ne wannan zai baka wa ba ba yawa to shi ne wa alaikal balaki wala haula wala quwwata babu dabara babu karfi illa billahi sai ga sai ga Allah au kama kana malin ki ko kuma kamar yadda ya faɗa kaga wannan idan ka a ruwa ya gurba a nan idan mutum ya kawo hadisi saboda ba a zo a wannan annabi kariya idan yana tunanin wata kalma ya san manja zai ji auka ba ta saboda haka wannan ya halatta inda kan abu kwanto wajen kawo wato ruwayar hadisi zai ka ce auka ba ta wannan hadisin ya zo daga imam tirmidhi ya fitar ta hanyar a laysa bin abdurrahman laysa bin kuma daga abdurrahman ya zo daga abu umama al-bayni da barani ya rawace shi shi ma a cikin hadisi nasa hadisi na gaba ina hadisi na dari shida da ma da samanin bibi حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا ليس عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه النار an jiji yana cewa Allah mai ni a hudu bika min fitratul masih daja ya ce annabi yana ba tsawon da addu'a ya wani jiji ina neman tsari a gare ka da ruwa kujira al-masih daja mun ga wannan bayani an kirawo annabi Isa masihu bal masih ibn maryam illa rasul dan an kirawo dukkan ma masihu sai aka yi bayani aka bambance wannan aka ce wato masihu da huda wa ba shi annabi Isa wanda kuma majiyun dalala wal jiwaya majiyun dalala wal jiwaya shine bambanci shi kaga adan hukum isa da yazo a gaban annabi da ya rubuta da Allah shi kuma wanda wato fada yazo da jira ta jiriri da naga majiyu ne amma da fada da wato alaka shi da aka ji majiyu ce ne amma da kamar da hadisi ya tabbata hadisin a jami'i to sannan ko da wannan hadisin an kira shi da hadisi mawqufi an gane ko ga kai waye da zo mawqufi domin muna da hadisai da yawa wanda suka nuna ana neman sani daga wa mutum da dujan to ba da wannan ne zai ke cewa wa auzu da min fitnatin na ya wuce ina neman sani a gani daga mutum da wuta ana nufin fitnar da ita ce dalilin wuta ita ake magana a kai حدثنا نسيد جمالين حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن نسيد ابن ابي الاشعث الاسدي كان ابو الوليد ثقه انا لا ادري سائب عن سعيد قال كان كل عباس عبد الله بن عباس يا كتن في وقول يا الدعاء اللهم كنعني بما رزقتني وانا مدد وبارك لي فيه واغلق علي كل غالبة بخير دي كانت Allahumma kalli'ni bima razaqtani Allah ka sabu wadatuwa gamsuwa ko shi da abin da ka azurta ni shine kana a bakon dashi mutum ya samu Allah ka ba ni wadatar biki da abin da ka azurta ni shine kalli'ni bima razaqtani wa barik li fi kuma ka sanya mu albarka a cikin ka shine za ka bi jarum dubu ɗari biyar ya gudu miliyan biyar wajen haka haka ne gaban sai na harkar saboda biye da kana idan Allah ya hore ba kana sai ga kalo da lafiya ai da goni yana fada miliyoyi ba yawa amma dai a zama gine da sai kan jiji da guro gidan saboda bai da kwantar bai da kana kuma za a zo a iya samu matsalar da shi wani gida ya ɗauki kuɗin na kan dukiya kawai domin yana da kuɗin da yanzu zai kara sittin da biyar ko kawo yana da miliyan ɗari ko miliyan uku a akawun don Allah ne zai yi ta kuma sai ya zaɓi miliyan ɗari uku ba ku sai ne babu miliyan ba miliyan sau dubu shekara ta gaba don Allah ne zai yi ta auna alaƙa miliyan sau dubu ta shekara ta gaba ne za ka yi ta wallahi ba abin da za ka yi masa dan da za a ce kullum ka auna abin wasu ba bidiyar ka auna a ce yanzu za a fara abin shekara a galaɗe a kan kawai kullum da kake miliyan ɗaya kullum da Allah kullum da kake miliyan ɗaya ne zai da miliyan ɗaya a rana to wanda za mu yanzu iya da mutum da ya wada kayan ya yi kyauta ya biya ta ba zai iya kake miliyan ɗayan ba to sai ka auna da kwana ɗari uku da sittin ai shi ne ke kan kwana ɗari uku da sittin sau talatin ina so ku auna wannan biliyan ɗaya da yake da ita biliyan ɗaya ɗari uku da sittin sau talatin dubu goma kuwa ai an na wajen ɗan biliyan ɗaya Oke da a samu sauki? To mai da shi miliya. Ya ga miliya? Miliyan nawa? Miliyan dubu? To ma'anar jayi da shi ne ba da idan mutum zai rika kashe miliyan ɗaya kullum. A kai na da wannan kuɗin da wanda kuma bai zai iya cinye su ba misali wannan mutum ya riga ya manyanta ya wani shekara arba'in ya taɓa arba'in da biyar ya taɓa hamsin a wannan gabar abin da zai faru shi ne za a ga abubuwan da matasa suke iya ci shi ba ya ci domin a nan lokacin gaba ɗaya wurin jas ɗin na ɗan bayani da suna faɗa wurin jas a bakin a kan harkar mutum guda gida a ɓangaren hagu guda hudu ɓangaren a gaba guda uku yau duk sun ji sami sun yi sun a lokacin ba a jin daɗin komai miyar kuka da ya zuwa suka yi zai ji daɗin ta suka a wannan ya kuka suka yi dan mutum ya kai irin wannan tuban za ga baka iya cin abincin sa in ya ci abinci ya rage ba za ka iya ci ba to me zai ce ji daɗin sa babu kunun tsamiya ne miyar kuka ba ya kara suka yi suka yi Allah suka ne ɗaya miliyan ɗaya ba ko da ba ni mutane da yake zuwa ɗauka ke Hade? Ko ce dokara sai a shekarun ya kai biliyan ko? A shekara uku dokara a shekara uku ne ya zuci ne. Miliyan ɗari wani abu ko? Oke. Wannan zai. To kaga a ce misali na biyu shi ne idan kuma shekarun na karuwa idan shekarun na karuwa hawa wato sha'awar abin duniya bayan take ko da yana so don ba a ce ba wanda yake da duniyar sai a gidansa zai iya zuwa a wani amanin mutane ya shafi miliyan ɗari uku wannan bai da hankali ne gidan Allah Yoyin wani abubuwan za ka ga in Allah ya hore ma kana'a shi za a zama gaba ta sai ka ga ko mutum ya zama babban daɗi da kuɗi ya mutu ya ya goma ga Allah lafiyar da lau baya ko kowa ba shi ba abu sai dai shi yake ji ba wata kila saboda me ya ga ya haye da cewa ya goma ga Allah ya goma ga Allah kalin alun ba tare da ya ji gaba matsala ba amma yanzu abubuwan ba haka bane to kaga shi ne wa barik libi bayan Allah ya baka kwanciyar da kala'a to kuma ya zama albarka a cikin abin da ya ba kuma mun san albarka a cikin misali duk muna aiki ana ba mu dubu biyar biyar albarka albarka shi ne Allah ya tsare ba matsalolin da za su yi kuma suke kasa kuma da neman ba shi ne albarka ba wani yawan kuɗi ba wannan shi ne albarka misali za a yi ya zo yanzu dubu ɗari da suke ɗauka amma zai yi kawo rabin wanda ya ce da Allah ya ranta ba za ka rika ganin wasu a wannan a ranta ba su uku idan haka da aka ba babu to Allah ya tsaya wa albarka ba matsalolin ce ya tsaya wa su ba a rubuta da rabu da inji ya buga ba ba mun san kawai kallo ba kala ba shi ne albarka duk sai da ba sai da ta ta ala ala da da ku hankali har kana da abubuwan da za a yi wata bukata shi ne albarka ba wai yau kuɗi ba Allah ya tsare matsalolin da za ka zo ba da kan ba za ka jirin da zai zo a zaɓin da biya musu ba kullum sai an dubo ruwa da Allah ya zama albarka a cikin to wannan shi ne zuwa mutane ba ga rayuwa sun dauka albarka shi ne yawan kuɗi da biyan yana dubu biyu kake da ita amma tana nan kana so ka yi da amma abin da za ka yi ko kuma ka da su biya ba wani abu za ka biya ko kuma wanda za a ko kuma ko da gida za ka kai to za ka zo ba ya ka koma ya kuka da ya ka ba albarka ko su ne suke da jira ran da zuwa musu ba kuɗi ne albarka ce nan domin an ba an tsara wa wata albarka a kai wanda kaje ya bani biyar na ai ba da kaje ku ba ko yawa to da ko ne shi ne albarka sai to kullum alayya ya ubangiji ka canja mu kuma shine wa kullum ai kulli khalaqa Allah ka zama mamayi na shine makhluk alayya kamar yanzu duk abin da shine wato kullu ra'ibatin bi khairi duk abin da ya ya ya guje mu da alheri Allah ka mai mu wannan addu'a ne to ce ba duk abin da ya guje ba da alheri Allah ya yarda ba ina wanda kake roƙo wannan hadisi wato addu'a ita ma ba abin da annabi yake yi ko ina za ka yi saboda abin da yake akan da yanzu da haka shi Allahumma ayyuka ta ya inda ya zo a tsakiyya ka ga ni ko nan ya dawo da abin wato mawqufi abin da ya faɗa ne amma ma da yake ibn Uzayma ya fitar da amma wala ake ya fitar da shi da nan kuma yake hadisi ne ne to hakan ne rijayi wani gila duk da kaza da ya saba wa wannan bajiya da mu dige dan da kuma ba ya idan da wanda addu'a din kai addu'a a matsayin addu'a bai ba ne ne da ba inda ba mun ba to ya yi addu'a ba kai addu'a ba addu'a ne da ba a addu'a kake yin dan cewa Allah ya ba ka idan da da kake yi da wata addu'a ne da ba ba shi ya ba shi da kake idan da kake addu'a in dai ba a samu gora da ilimi ba baka kuma ji annabi ne da bayan halaka amma wanda ta gudu ne wanda annabi ne domin ta abu da wani alƙali shi ne kawai shi za ka wanda manya magabata ce ba da adoyin da annabi ba kai saka gaba da su ba sannan ka ka ji na shi za ka ba Allahumma ajina bi dunya hazara inna wa bil akhirati hazara kaga ka kunshi komai da wani alƙali komai komai حدثنا مسدد حديث الثمانين دليل حدثنا عبد الواري أنا عبد العزيز أنا أنا عبد القالع كان أفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بخاري ده مسلم بن بكر ده ولا حديث حدثنا آدم بن ربيع قال حدثنا أبو الأهوى عن العامر عن أبي سفيان ويزيد ويزيد عن أنس بن يزيد بن أبان بن أبو عمرو عن غير هو القاس shi ma wanda malami ne zahiri sosai da sosai sai dai wasu a yankin ce masu tsaidi ne kuma wato majuruki to kaga ko an gaya wa wato rawi wannan kalmar kalmomi ne masu wato masu gauri gaskiya ana nan sun kala kayan da ni da lalin da ni sirru an ya kula annabi ya kasance yana yau yau da bada Allahu ya faɗa ne ban tulubi ta dukkan ji a radini wannan akwai hadisi ne kyau ko babu akwai shi ta kwanaki ya yi muku wata magana da shi shi ku kari daga cikin fitowarsa shi ne a littafin adabin mutum ko ya kawo hadisi da iri to za ka yi mafi yawanci akwai wasu wuraren da hadisi ya inganta ko Allah ko kuma yana da ma'ana ne ko a wani aya shi kuma shi ne da ke shi ne abin da ne a malam ya rauni ba malam ku kai ko da ya yi inganta ba ku za ka je wani aya za ka yi yana goyawa hadisin baya ko kuma wani abincin da rauni shi kuma ya inganta ta wata hanyar ba ta nan ba اللهم يا مقلب القلوب يا ولدي من جدي وزكاة نبت قلبي على دينك hadisi da suka gana a duka wato zuciya ta a kan addini kaga turmiji ya ya rawaita hadisi banda bukari a daga nuna sannan imamu al-hakim ya rawaita shi a wato imamu ahmad ya rawaita ka hanyoyi kuma daban daban duk wa'annan ba kaga a ruwayar imamu ahmad ai cewa suka yi zaɓen da ya rasu da Allah amanna bi ba wani ma zuciya ne ba har da babu alaina mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi kana ji mara tsoron wani abu da mu yi ce kwarai ko sai ke to a saboda ina ji ba a cikin ko a nan da wannan majalisin ne kamar a cikin kitabu tauhid mun kawo kusan da kai ruwa da yake cewa innal quluba bayna isba'in min asabi illa ku dai zuga da suna tsakankanin ɗan yatsu guda biyu da ɗan yatsu ku wani ji mara hukuncin wanda suka dace ne ibnu majah ma ya rawaito wannan ruwaya a cikin kitabu du'a saboda haka ya inganta to annabi ya mukallifu ya mukallifu al-qulubi ka dukkan bi alaji ya inganta حديث نبي كده ده 84 حدثنا آدم قال حدثنا يجوبا قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزع فكره قال يجي سمعت عبد الله بن بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو النبي قال فينا سؤال اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم خيرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم خيرني من الذنوب ونكني كما ينقى الثوب الأبيض من الذنب muka mun kawo kawo ko a gaba ka daukacin da a baya cewa annabi ya kasance yana yin wani addu'a ba muka ce guri nawa annabi yake biya ka gurare hudu na farko da yawo da yake ta na biyu tallazawa an biya ka na uku ko da Allahumma ba'i bai wa bai kadaya Allahumma jinna huwa kashi ko wa'adi wa rakihi min az-zunubi na uku ba yawa na hudu kuma an dogo da zarku muna yi hukuma da yake kawo annabi yana biya addu'a to annabi da za a ce wa Allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka lila samawa da cikin samai wa min al-ardi da cikin kasai wa min amaji da min shay'in ba da duk cikin abu da kaga dama bayan samai da kasai Allahumma ajirni bil bardi hal askarake bil bardi wato da ruwa ruwan sanyi ko kuma bil bardi da cutar kankara wannan ji da kankara kanta wallahi ba ni da ruwan sanyi Allahumma ayyuni min az-zunubi to ya ubangiji ka tsaftace ni daga zunubi kama idan ka tsau bil ariyatu amma nan min az-zunubi wal anaya aw bil wa'iku in ka bai Allah yanzu me bambancin azambu da al'aya da alisu bambanci idan suka zo guri da wannan kuma da muke magana akan al'adu wa rasul kafin da ya ji da yake ya al'adu wa rasul an gane ko kuma kamar da muke magana akan alhamdu wa azmi ko yawa damuwa da wani ciki an ce suna da bambanci ko babu akwai ina ku iya tunawa shi ma gajiyawa da kasala suna da bambanci to shi ma nan da yawan manjan azambu da al'ismu da al'adaya idan suka zo da kowanne zunubi ya ce nubi amma suka abu ne ya ake a bambanci a ba a yi wayo kamar yadda mutum wanda wani kwaro shi ne na kusurtar da shi ba duk laifi ne amma ne bambanci to idan kika abu ne ba za ku je da malamin suke ba shi a daga tumu al'ismu shi ne ke cewa wato zunubin da zunubin da mutum ne da gangan shi ne al'ismu an gane ko shi ne abinci azabu kuma laifin da kai wa Allah an gane alfaya kuma wanda kai wa dan adam yawa ba ce ba shi da kake cewa Allahumma lakki min al-dhunubi wal khaya kama yunqas thawb al-abyad min al-jannah an shi ne da gangan shi ne a zan mutum da shi ne wanda ya yi da gangan dama duk ne ne amma an ce haɗu shi ne ake so ka ban je ba amma amma idan misali da aka zo ba zama da ke zunubi zunubi duk zunubi amma shi ne duka an zuba rufe sun ban ban je ba cewa kaza kaza yake ne kaza ma kaza yake ne amma duk zunubi ne to kaga wanda Ibrahim da ruwan sanyi Allahumma tayyinu min az-zunubi Allah ka tsaftace ni daga zunubin da na yi cikin ganganci wajen yin sa. Wani tsini ka tsaftace ni kuma ka bayar da tsaftar da rayuwar kamar yadda ake tsaftace farin tufafi yin ganin daga kamar. Kaga wannan mutumin ya fitar da sari ya fitar da shi, tun da shi ya fitar, ibn Hibban ya fitar da shi, duk sun dawo shi a cikin littattafai. Na, hadisi na karshe حدثنا عبد الغفار ابن داوود yana cikin cewa malamin sa yana cikin wato shi wannan bawan Allah da Allah Afirka aka yi shi wannan Abdul Ghaffar ibn Dawud saboda aka Afirka ne babban malami ya kuma yana cikin jami'a ɗan shekara ɗari da ɗari da arba'in aka yi shekara da ɗari da arba'in an gane ko don ba da sun gane ta gobe ba ne sun ji ya tafi da jike sai rayu a kan kan bakra sai kira shi ke rabu sai rayu a kan sannan daga baya koma maka sai zauna a maka to shi kuma ya kadan da yana zama gurin mamu wanda ta karanta tsari Khalifa Mahmud yana zama da shi lokacin da ya je maka yana da an ka karanta a jeba alayhi wa ala alihi da tarihi da yawa an gane ku ya rasa shekara ta ɗari biyu da ashirin da takwas bayan hijira sannan kuma mutumin kirki ne tsaro da shi shi ne yake cewa kala yake haddasana ya abu ibn abdurrahman haddasana ya abu ibn abdurrahman shi kuma ɗan shekara ta ɗari da tamanin da biyu a wannan shekara ya rasu an motsa bin ukuba babban malamin tarihi ke motsa bin ukuba in suka haɗu da ibn ishaq mutane da kuma ake gabatarwa a kan Ana Abdullahi bi da wasu abin aka gabu wajen auren annabi Ali da Ali da ko da muka ji da kuma aka ruba kai irin hisa cewa ya aure da kadi kana hisa a wani to da da muka ji da kuma ya ji kari a gaba bi da aka zubar da su cewa ina ai aka ji kawo da ni cewa dan je kana aure ba ai ne a biya ya mutu ba shi da aka ce majalcin da yake ganin shi ne tana ishirin da biyar da ishirin da biyar. to wannan shi ne ba za mu ji zuwa to sai yake cewa عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك باين الله ترك يوم يوم الله يرضى مع الدين يوم حتى لا يهوك زكاة mutum da ya kai miliyan biyu ba kaɗan to karka yawan wannan addu'a Allahu ta ya ubangiji inni a'udhu bika kai ko ba ka abu da ranka ai dai kana da kaya ran ba ku kano da kai ba wanda ko karka yawan gaya wa Allah Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika min zawali ni'matik ina neman tsari a gare ka da jike wani ni'ima a zuwa ban jama'a tsaf ai ni ba ku karuci Allah da zai sa kai baya don wani zafi ba da Allah to waje ne ka ba ka wa ta'awul afiyatika Allah da kuma wato canjawa wata ruwaya ta hawi canjawar wato samun lafiya ya ubangiji mutum yana cikin lafiya da lau cikin kwanciyar hankali kawai a samu canji a ga yanzu ya koma a bincike shi to karka yi wa Allah na barkin sarki wannan shi za a yi suke cewa kamar mutum sahun lahu da ala bil afiya hada bijarai fi duniya wal akhirah duk wanda Allah ya kebance shi da lafiya kana da kwanciyar hankali ko dini da tabo cikin zuciyarka da zahiri to Allah ya wato ya rabo ta daga rabon da duniya da lafiya ka rabo da duniya da lafiya da alkhairin duniya da lafiya amma ko idan aka biya wannan to mutum ya shiga uku to sai yake wa muja da ne kuma kita ne kuja wato da zuwa azaba kuma da zuwa zamani yanzu wani bawan Allah na zu mai littafi na zuciya littafi na a gurin da akwai sai mu ne a gida aka haura aka ɗauke ba ba zo ɗin kalima yace ko ta ɗibe ba yace wallahi har gida nake na zo sai ta ce na ce ba waya zai zo ga wani da ya ce wallahi shi ba ba in ji ma jiwa yace lokacin da ta zai ya wurin da ido na har gida to ka ga wannan kuji a cikin kuma ce ba ni akwai na aje a wurin kawai da ni ba da noma da nan da za ta ce ba wani abu Allah ya kiyaye wajen yi sa'a da da dukkan kuma kujin ka ya ubangiji kana neman gari a gurin Allah da ga wannan abin da ba yi a da idan ya abin da zai ce ni Allah ya ji da gaba ɗaya kana neman gari a gurin Allah ne duk abin da zai ce ni Allah ya ji da mutum ko mutum yana neman gari a gare a wannan addu'a ya zama wato Allah za mu ga malam da aka ce ta wallahi za ta yawa Allah ya dace da mu awwan da muka faɗa ya daidai Allah ya rubuta sarki ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya rubuta sarki ya yaje mana na alaikum salam kaga alfarji alfarji ruwan sanyi kenan shi da ake dangana wa wannan ruwa ne sanyi ne mai sanyi sanyi to amma zai ga sun kawo da ruwa wato bilmani bari ruwa ne din amma a sanju um yake abu um alama jini bilmani wa sanju wa zara kaga ne dukkan kankara take kankara take a sanju kuma dukkan kankara ko kuma zubawa a albazu um kankara zuba a sanju dukkan kankara amma idan ruwan sanyi yake ji sai a ce ma'ul bari sai kuma kawai raba ko a ruwa da gani ka amfani duka kanta shine albari duka kanta ita ce to din gode wani za su kira wannan amma yanzu za su kira su zo raba dino ba za su nan da ba to ita ce ba wanda shi ko ba raba da jin jawa da ko yawa da wannan gaskiya eh aka yawanci cikin da kari da wannan amma dai gaskiya wanda ya fito ko ka duba anya ya ji gari da gari kuka duba ko san fada da cewa da kaga akwai kalmomi da wannan hadisi suna da kamus na kalmomi kalmomi da hadisi in ka duba za ga ba ra ba ga wata ba wallahi wa'ala da ومدادا كلماته an gane ku da yawan kalmominsa ai ba ne da muka zo kan kalma gaba ɗaya ne da alai aka ce sun sun haɗa a guri ɗaya cewa al-bidad wato da kuma madad wannan al-madad sun suka alji a gaban sauyi midar kuma yawa amma sai dai kun ka garawa kuma duk za ka wasu ma'ana ɗaya domin duk abin ruwa da ta zo da duka kalmomin kowace da ɗaya ka gani wallahi wa na ita ce dai me duk Qur'ani take nufi to to ai da muka zo biya wannan hadisi sai dai zai ƙara ma baya an yi wannan bayani har sai da kawo aya kun lau kana al-ba'ru midadan li kalimati rabbik da ba ya abin da ake magana shine midadan wato wani dani gani ba ni shi ma ne da wannan ma'ana da yawan wato a abubuwan da za a rubuta kalmomin sa madan kuma yawan wato in za a yi da shi bayan daya nan kuma adadin ruwan kawai kullum ka za mu bidaya ne kai ba ki wani la nafi da ba'u haka da ruwan ya kai inda ake duk ko bi gaba ɗaya ta wajen wajen rubuta kalmomin ubangiji la nafi da ba'u da duk yawan ruwan ya kai kamar an tabbata da kalma ta rabbi ko kafin kalmomin ubangiji su kare walau ji ina da mislihi madada hadu ko ai da aya da ka da ji ba walau ji ina da mislihi madada ba da ba ko da ba a zo da kwatan kwatin da wajen yawa wannan duk ba a ji aya ta masa kamar wanda zai da idan aya ta zo da abu kamar yadda muka magana na yanzu kana sauran haddacewa an kari da aya da aka yi magana a kan da muke magana a kan wata aya aka iya shigo wanda da muka yi magana a kan da Allah maka kusin karfi yake magana a farkon suratul nur wanda shi ne rubulul muhsanati thumma lam ya'du bi arba'ati sai muka ce to zuwa ba maza ne ko mata kafina maza ne ko maza maza ne saboda saboda adadin da aka yi magana a baya na kai ko sai muka ce kan da da ke kawo wasu adadin da aka yi magana a baya mata mu kun da maza ne su to sai a aje album ko kamar da ni zuwa gaba to sai muka ce da ni za ka rike wannan gargaba da aya zakara alaihim sab'a layali wa zamaniyat ayyami kaga ba ba ka ba domin ta abu da biyu da kara ha a yanyin ta ba a layari shi lai laila namiji ne ko mace mace ce ta da ne saba aka kawo ilimin namiji inda aka ilimin namiji to aba ban gaban mata ne idan aka kawo ilimin mace to na gaban maza ne ta kara ha a yanyin ta ba a layari duk maza ne da su inna an da lawo fi lailatul kari fi lailatul mubarak madan ko تبع وثمانية أيام يوم ونوم أيام أي ثمانية ذلك ثمانية ذكر جمع القرآن ذات القرآن كنا إذا كان يجب أولا وأن مسألة للقرآن يبرأ من الله إن شاء الله وراء من الله فكذا يقول هذا استهبال كما جيني أو ميوحل أو مبويرا هو جنة أو ما استهبال إلا دموعه ai ba ka ba shi ce da bani cewa akwai aya ko hadisi ya go ala wallahi ya go ala a da karatu Allah ya yarda da اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واصل أعداءك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 我们那边就很。